لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا حكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahama shi da tausayin shi nuna mana wannan lokaci mai tara albarka wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da shidda ga wata Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda yayi daidai da sha shida ga watan uku miladiya shekara dubu biyu da ishirin da hudu ya inganta wannan kuma insha Allahu ta'ala shi ne darasinmu na shida daidai a wannan masallaci mai tarin albarka mai suna masjid abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu masallacin da aka sani da suna masallacin ƙasar madarufa tashen karatun namu shine karatun hadisin annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi aka yi zama lafiya ga musulmi ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai jiya idan uwa ba su manta ba mun ɗan taƙaita bayani ko in ce mun kammala a taƙaice faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan sura mai tarin albarka wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuna inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ai sune wanda suka yi imani da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar musu kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma unzila min qablika kuma suka yi imani da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar kafin zuwan ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya ce wa bil akhiratuhum yuqinuna sannan suka kasance sun yi imani sun yi kauya sun yarda da yinin ranar tashin kiyama da duka abubuwan da za su faruwa a wannan yini to Allah subhanahu wa ta'ala ya samu daga cikin bayan shi wanda suke masu imani wanda suka yi imani da wannan abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya gana bayan haka sai Allah ya ce ka ga masu wannan sufofin ula'ika wa'annan gaba daya ala hudan ai suna son wani shari'a min rabbihim daga ubangijin su wa ula'ika humul muflihuna kuma wannan su ne ake ce ma rabautattu wanda suka rabauta duniya da lahira kamar yadda babban malamin musulunci ibn kafir Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mishi rahama cikin tafsirin shi sai ce ai abinda ake yi shine ya qulu Allah ta'ala ulaika أي أي متصفون بما تقدم من الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والإنفاق من من الذي رزقهم الله والإيمان بما أنزل إلى رس- إلى رسوله ومن قبله من الرسل والإيقان بالدار الآخرة وهو مستلزم بالاستعداد لها من الأعمال الصالحة وترك المحرمات babban malamin musulunci ibn kasir yake cewa ai da Allah yake ula'ika kaga wa'annan gaba daya kake dauka har wanda ba su yi imani da wannan abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya zana ba Allah yake kaga gaba dayan su wanda suka yi imani ai muttasifuna bima taqaddama min al-iman wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta da imani na farko suwa ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alif lam mim sai ce ni ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سيف الذين يؤمنون بالغيب سنة نهر كوان دا سكي إيماني دا غيب ويقيمون الصلاة سكي أيار دا صلى ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون كما سكي شيروا cikin Allah cikin arzikin da Allah subhanahu wataala ya azurta su da su sai Allah ya ci gaba da cewa wallazina yu'minuna bima unzila ilayka ai ku ne wanda suka yi imani da abin da Allah subhanahu wata'ala ya sabkar muka kai annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma unzila min qablika da abin da Allah subhanahu wata'ala ya sabkar muka kai annan Muhammad kahin da abin da Allah ya sabkar kahin zuwanka kuma suka yi imani da ranar tashi alkiyama imani na harko shine sai Allah subhanahu wataala ya ce al-imanu bil ghaib shine wanda suka yi imani da gaibi wanda duk mun zo wannan gaba muna cewa gaibi wani abu ne wanda babu wanda ya san shi cewa sai Allah kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa la ya'lamu al-ghaiba illa Allah ai babu wanda ya san gaibi sai Allah duk duk duniya duk wanda yake ya san gaibi ƙarya ce hatta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ake siffantawa ya san gaibu manzo Allah bai yarda ba wata baiwa tana waƙi annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana yabai shi tana jinjina mishi tana kai sai mu da ke da manzo Allah har ta zo inda take cewa ai wati ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam take cewa wa ya alamu ma fi gadin ai a cikin akwai manzon Allah wanda ya sani za a yi gobe annabi ya ce ki tuba ki koma kan wancan na farkon ni ya nuna manzan Allah bai san gaibu ba haka Allah subhanahu ta'ala ya rika siffata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wasu siffofi ya ce mishi inda ka san gaibu ai da ba ka wahalar da kanka ba kai kaza kai kaza kai kaza wanda yana ɗaya daga cikin aƙidu na ɗan bid'a wanda suke cewa wai manzo Allah ya san gaibu wanda asali ba wai suna yi ba ne ba don mutunta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai suna yi ne don mutunta shehunnansu yanzu daga sun ce manzo Allah ya san gaibu to in aka ci gaba da tahiya za su ce to ai akwai shehunnansu wanda manzo Allah ma ya yarda da muna fahimta to sai su sadado da su sanan wurin sai su ce ai su ma sun san gaibu wanda duk da haka ba su sha ba amma kun ga sun ci gaba kan yin wannan da'awai na cewa ba ma annabi ba ai hatta ke hunnan nasu sun san gaibi muna fahimta ya uwa to gaibi wani abu ne a takaice wanda babu wanda ya san gaibi sai Allah kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa babu a ran da ta san ina za ta mutuwa kuma babu wanda ya san me za a yi gobe haka nan ne ya uwa ko akwai wanda ya zai ce ma ga yadda ga abin da za a yi gobe babu cewa sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ya bar makan shi sani kuma haka babu wanda ya san yaushe zai mutuwa da a ce yau kowa daga cikin mu ya san yaushe zai mutuwa ai ba zaman lafiya kaga hikima da Allah subhanahu wa ta'ala sai ya koya mana mutuwa baka san ma ina za ka yanta ba balle ka san lokacin misali an ce za ka shekara arba'in a duniya bakin da kai ikira hankalinka ba kwance ka ba kawai tunanin ka yanzu za ka bi yanzu nan za ka rabuwa da wajen duniya da akwai inda za a tafiya a tsere mu mutuwa da mun tsere mata saboda ni mutuwa ba ta da daɗi duniyar ba daɗi kuma mutuwar babu daɗi saboda ni menene ke kawo rishin nutsuwa da mutuwa saboda baka san me za ka sarrawa ba amma da ake kana da yaƙini in ka musu Allah zai saka aljanna ni za ta da wannan duniya wanda babu komi cikin ta sai wahala da kaskanci ga inda in ka je san komi za a ma magana sallah an gama karatu an gama komi an gama ko yanzu gida ne na shan daɗi ba amma sai Allah ya ce zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ألا في ذلك متاع الحياة الدنيا Allah ya ce, Ka ga ɗan adam da kake kallo, ai mun ƙawata mushi, mun tusa mushi ni, zuyina lillahi hubbu shahawati sha'awoyi iri-iri, minan nisa na daga mata, wal banin da iya, da wahala ka samu mutum wanda kwakwalwar shi take lahiya lau kuma shi ma yake lahiya lau ce bai san mata ko ba haka nan ba annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ba abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mishi sau a cikin wannan duniya irin ne irin turare da kuma da kuma mata manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana son mata shi yasa duk wanda ka ji ya ce bai san mata to bai da lafiya ko kuma munafiki ko kuma ya ce ma wani ta ci ka san mata to ya rena ka shi ma yana son su sai dai akwai zakewa kuma wanda bai kamata ba manzo Allah iya ga mace mai kyau mai tarbiyya ai sai ya armita kwarai da gaske idan muka gane haka kun tana Aisha lokacin da juwairiya tana ɗaya daga cikin matan manzan Allah an samo ta a yaƙi mace ce mai kyau sai da aka raba ganima wanda ta haɗo hannun shi sai ya ce to ya tsora masa jizya ce yanzu kawai ki kai ki kawo kaza shi kenan ki koma garin ku na sake a da in aka tafi yaƙi ana samun ganima in kuka je kuka ciyo yaƙi bayan an jirga kumshin wannan to sauran kuna rabawa ne a tsakaninku wani ce da kaza wani ce da to wanda ta haɗo hannun shi sai ce ta tafi ta kawo kaza shi ke nan ta zama iya ba baiwa ba to ita an kamo ta a yaƙi kuma iya san titi sai ta zo ta rasa ina za ta riya sai ta zo gida annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko da ta sallamo aisha tace ko da na ganta na san da matsala tana sallama ta ce tana neman taimako Aisha ta ce mata nan ba gidan taimako bane kai kai ji gidan manzo Allah aka ce lahiya ta ce ai manzo Allah yana ganin ta ya ce yana son ta saboda ni Aisha ta zama da mijinta ta san wani kalan mata yake so to kaga manzo Allah ma yana son mata sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko haba ai kuma sai ga ta haɗu da manzo Allah Aisha ta kora ta tana hita kuma sai ta haɗu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tace ya rasulullah ga matsala ta an samu wani a yaki amma kajuwa ne ne babana wanda na hado hannun shi yace in bashi kaza ya inta ni in koma ila in koma wani dangina ina son ka sai ba sai ne ka biya mini annabi ya ce ai babu matsala ni zai hana in biya miki kuma in ce da in arme ki tace ta yarda Allahu akbar ko da Aisha ta ga ta annabi ya dawo da wannan tace dama abin da yayi gudu kenan kuma ya faru ka san mata ji imanin ta da ka musa magana kishiya ta ce ma mulani ko ji imanin ta ko kishiya za a mutu ta ga ka cika fara'a ta ce ashe wani ina kallon shi mutumin kirki ashe ba na kirki bane ba ranar auren nan baka ga su suka ta hidima ba wai saboda bakin ciki wani biyar da muke da shi za a mun kishi ya hada sabuwar sharga ha subhanallah to uwayen mu mata ba su san kishiya ko to amma babu yadda za su tunda Allah subhanahu wata'ala ya dora musu haka za su yi haƙuri su ci gaba da su ci gaba da zama da kishiya zama da kishiya ibada ne akwai kishi yadda saboda ita zaki iya tafiya aljanna muhalli shahadi kun ga sai annabi ya ce shi ma yana son mata wannan juwairiya tana ɗaya daga cikin mata annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda in ba na manta ba tana ɗaya daga cikin wadda babanta har ya biyo ta saboda yana son ta yana son ya tafi da ita daga gidan mijinta ko da ya zo ya ce ina ne ɗiyar shi take aka gaya mishi ga inda take gida annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allahu akbar kamar ka ce manzo Allah yana saman kan wata tsohuwar tabarma misali baban nata zai zamnawa ta ce kai ku je wannan miji na ke zamnawa bisa tana ni tana girman mijinta babanta yake cewa ke da kike iya sarki kike cikin wadata ni ya kawo ki nan wurin ya ce ma annabi maza ka bani iyata in ce annabi ya ce ai ba abun matsala bane ba in dai ta yarda ta bi ka kawai ta tafi ta ce ta yarda ta zauna da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kun ga akwai darussa da yawa cikin wannan kisa amma saboda ba kisa muke bayani ba za mu ketare su kawai mu ce kun ga sai Allah ya ce ni ya samu na san mata da ni da iya wanda ba da yanzu ba da turawa suke nan suna ta yaƙar tunaninmu suke tanan suke da hanyar da za su bi suke ga suke so su ga ya za a sun cire muna sai arme da kuma mi san iya a da mafi yawanci in ka ɗauka gidajen uwayenmu da kakanninmu da wahala ka samu gidan da mutum goma ne kawai duk sun wuce goma kuma da wahala ka samu gidan da ke da kwai mace ɗaya mai yawanci uwayenmu da kakanninmu daga mai mata biyu ne abin da ya sama mu kuma yanzu saboda muna kallon mun waye sai a ce daga kayi ɗaya babu kai babu ƙari ko wadda hatta a bincike na zamani ya nuna wanda yake da mata sama da ɗaya ba ɗaya ba yake da mai mata ɗaya shi yasa kai ji Allah da kanshi da ya tashi ba da labarin aure sai ce fanki huma qabala kun minan nisa'i sai ce ni masna kaga sai Allah ya fara da ni biyu malumai suka ce sabida mata biyu sun yi kowane mata daɗin zama sai ta aure ibada ne mazaje ku ƙara aure annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ya ma'ashar shabab ya ku taron matasa duk wanda ke da halin arme je ya aure annabi yace saboda arme ya yana taimaka muku wurin wurin kamewa amma yanzu kadiba yadda ake ta tsoratar da matasan mu kasi aure yadda ake ta saba matasan mu su hada cikin zinace zinace kaga yaro matashi sarmai ya kai shekara kaza yana son ya yi aure daga yazo sai a ce mishi kai kai kai kai an ne wanga zamanin ni ka aje ni kake da sai an yi kaza sai an yi kaza to a lokacin da ya kai ko sha'awar shi ne ta kai ya isa yana son ya yi aure to yanzu bakin da ba a mishi wannan ba ko shedan sai ya ce mishi kai ai akwai hanyoyin da zaka biyan bukata kama ba tare da kai aure ba ko sai suka yi sai suka yi mana sai suka yada shashanci shine karuwanci tsakaninmu za ka samu 'yan mata suna cikin gidajensu amma suna tahiya waje suna lalata saboda ni sun kai matakin alme uwayensu sun ki musu aure saboda ni ko ba su da kuɗin da za su musu kayan ɗaki ko kuma wasu larurori makamanta haka to ita yariyar ta kai alme tana sa aure shedan sai ya ta ƙawata mata ta hanyoyin banza haka haka sannu sannu sannu sannu har sai ta tsinci kanta cikin wani yanayi wanda za ta nadama amma kaga annabi da an bi shawarar shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da an zamna lafiya malumai sun tattauna kan me ake ce ma hali a cikin aure da an ma bayani ko zaka ga yanzu mutanen da ba su da halin arme yan kaɗan ne cikin mutane to amma mu sai ake ta nuna mana arme fa wani bala'i ne in ka tashi arme sai ka ajiye miliyan kaza sai ka gina gida kaza sai ka yi kaza sai ai duka ba wannan bane ba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa antum la ayama minkum wa salihina min ibadikum wa ima'ikum ko in yakunu fuqara yughnihimu Allahu min fadli sayyidina Umar gwamnatin shi aka ce in yaga in ana son kuɗi su ƙara taruwa cikin ƙasa sai ya tara 'yan mata da samari zawaru maza da mata ya musu aure ce Allah ya ce mu aurar da ku in kun kasance talakawa ne Allah zai azurta mu Allahu akbar mu hoyin gwamnatin ce ma take hada da aure ko waccan gwamnatin da Allah ya kawo karshen ta har doka ta yi ta ce ta haramta ma cikin ma'aikatanta mutum ya ƙara aure in ya ƙara alme kuma za a hidda shi daga cikin gubernama Allahu akbar da yake mulki na wane ne yanzu mai hiddawa yana ina a an hidda shi yanzu hannu da muke nan mun yi shi mun yi cikakken inci to shi yasa in Allah ya baka dama kaka sake baki kai ta maganganu kwarai da gaske to balika da kan mu take bayani Allah ya ce ya samu da san mata da san iya haka kuma iya in ba yanzu ba da Allah ya kawo wannan hitinannun mutanen suke ta kokari su ga ya za su su takaita mu sai su ce muna wai in ka tara iya ya za a ka kula da su ya wace ma kake kula da su wace kula da iya Allah subhanahu wata'ala Allah yake cewa na hannu narzuqukum wa iyyahum Allah yake kai ba ho kai kake ciyar da iyanka ba arzikin iyanka ba hannunka bai ki Allah yake mu Allah mu ta Allah mu muke azurta ku kuma iyan ba mu muke azurta ku in dai sai uba ne ke rike iyaya ake marayu suke rayuwa a yaro nawa mamman shi da ta aike shi ta faɗi ta mutu daga likita ko nonon ta bai sha ba amma yanzu ya zama wata tsiya a yaro nawa ya taso bai san baban shi ba amma yanzu ya zama wata tsiya shi yasa ba uzuri bane ba in dai na dukiya ne ka ce wai baka aihuwar iya saboda albashin ka ga yadda yake ko kasuwancin ka ga yadda yake a'a ka ibada zaje amma lissahi yanzu nan misali maradi ka kilga cikin masu kudin nan garin kai mafi yawancin su ma masu arme ne ni ban ma san wani mai kuɗi wanda bai da arme ba ko kun san wani mai kuɗi wanda bai da arme bin sani ba haka kuma in ka same su ko za ka samu mafi yawancin su suna da iya masha Allah to iya arziki ne arzikinka daban arzikin ɗanka daban shi yasa kan mu yarda da wannan tsarin da turawa suka kawo muna nami planning familial wai a ce ka zo ka yi ka sa tazara aihuwa da sauransu wannan ba daidai ba ne ba musamman mutum zai ce wayyayi saboda shi bai da halin da zai rike ɗiyan shi to Allah sa ka mutu mu ga ya ɗiyan za su rayuwa kamata yi tun da kai dai ne kake tahiya da ɗiyan naka ko kana mutuwa su ma sai a kashe su a gama ku tare da su saboda mi in ba ka da rayuwa ai ba su da rayuwa kuke gani to wannan ababi na aƙida ya kamata mutane hankalinsu ya dawo gare su musulunci bai yarda ba da mi da wannan tsari da mata suke yi ko da wasu magidanta suke yi na planning familial musulunci bai yarda da shi ba akwai tsari wanda musulunci ya yarda da shi ko wanda eh gashi na alqur'ani abin gahili yake wanda hatta likitocin sun tabbatar da wannan kuma zaka ga duk wani magani da za a ce ma ana dauka da sunan asa sarari na aihuwa za ka ga akwai ɗauke yake da illoli da yawa ni na zamana da wanda suka ƙware a kan fannin ɗaya daga cikin masu cikakken ilimi a fanni yake ce min malam duk macen da ta cika ɗaukar wannan abu ko macen da take ɗaukar shi garanti ne sai ta yi kansar ko ta yi kansar a wurin ma'aihata ko a gabanta ko kuma ta yi kansar a abin ga'inta abin shayarwarta yana da illoli mata nawa ne yanzu ka je ka ga irin yadda mata suke yi layi cikin likitoci kan sun ɗauki wannan abin na su sa ta zara aihuwa ƙarshe abin ya zama musu cuta ƙarshe wata aihuwa ta ma rasa ta ha abada ƙarshe wata daga ta ɗauki cikin sai abin ya zube ai ke ce kika ce ba shi to ko kina da tsarin da zaki to Allah ya bar ki da tsarin ki ya janye na shi shi yasa kar ku taba yarda a muku barazana da cewa a'a ai in kai aihu in kai kaza in kai kaza zaka shiga matsala a'a iya waya baka iya Allah ko to Allah da ya baka da Allah shi zai hore ma abinda zaka ciyar da ni da wannan dan naka ba wani katon banza ba shi zai baka kuma duka wanda suke ce mana mu taƙaita aihuwai in ka aiki ɗa ko biyu ko uku ni suke ma su ke rike da ɗan wa ke rike da ɗan hallau kai dai ne kake rike da ɗan kuma kai yanzu ganinka wayanka ne ko ƙarninka ko dubararka yake ta hiyar da tsiyan koko a akwai abin da ka gani ka san wannan abin daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala yake wanda ban manta Allah ji kan mala albani yake cewa ka gane arzikin ka daban arzikin ɗanka daban yau za a aihon ma ɗa kai komfule komfule duka wanda kake da a rayuwarka matakaita ne wataƙila duk tsohi ne amma shi daga zawar shi duniya sai Allah ya azarta shi da sabon kaya guda goma sha kai da ka ayyan shi baka da komfule goma sha to inda kai ke bashi ina ya samu wa'annan a to shi yasa kan mu yarda da wannan tsarin kuma insha Allah ku diba ku ga duk macen da suke dauka wannan ko za ku ga suna samun matsaloli a rayuwarsu za ka ga wata aihuwar ta yanke wata Allah ya ki ba ta aihuwar lokacin da ta bukata wata kuma abin ya zama mata illa ya sa mata kansar ta abubuwan da muka zada wata kuma ya zama da ta dauki ciki ma'aihuwar ba ta iya rikewa wannan maganin biya burke asali shi maganin abin da yake yi kan mu shiga cikin bayanin ilimin siyar maganin kun san mene ne yake yi maganin da ake tana ta zura aihuwa duk lokacin da mace take ɗauka wannan maganin shi maganin abin da yake sa makwakwalwa yana nuna makwakwalwa hodeja akwai ciki kun gane to yanzu kwakwalo deja kamar jikin mutum Allah ya yi fanni fanni wanda kowanne fanni akwai abin da ke tahiyar da shi to yanzu duk lokacin da mace ta kwanta na aihuwa ya isa ta halbo shi yana tahowa to akwai abin da bai bari shi ya shiga sabida ni wannan abin maganin da aka sha ya nuna akwai ciki asali kamar yana makukwalo wayo ne kun gane to yanzu yau da gobe yau da gobe har sai ya kai kawai kullum akwai ciki kullum akwai ciki kullum akwai ciki to yanzu mace da ta bar sha da bata bar sha ba ta yi tai cikin ya ki samuwa saboda ni wannan abin da kwakwalwa ta rike na kullum akwai ciki da akwai ciki muna ganewa wanda shi ma nan wani fanni dai ne wanda insha Allah ta'ala sai wata rana shi ma za mu yadda lokacin mu muhadara kan illoli da ke da kai dangance da ni dangance da ɗaukar wannan maganin nukan sai Allah ya ce ya samu na san mata da iya sai ya ce ni a takaice da san gine-gine da san tara dukiya a da san kawa Allah ya ce duk ya samu na da Allah ya gama zanawa sai ya ce ni zalika mata'ul hayatud dunya wannan kadai shine jin dadin duniya sai ya ce wallahu indahu husnul ma'ab lalle kyakkyawan makoma tana wurin Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ka azurta mu da wannan kyakkyawan makoma ita ce ni ita ce aljanna sai Allah ya ce kaga wanda suka yi imani da garbi suka tsayar da sallah kuma suke ciyar da arzikin da Allah ya azurta su wanda mun yi bayani dangance da sallah tana da fallolinta da sunnoninta da mustahabbanta da sharɗanta sai mutum ya santa muna fahimta yan uwa haka sai mutum ya ciyar da dukiya arzikin da Allah ya baka sai ka yi taimako ciki sai ka hidda zakka ko sannan sai ka yi imani da abin da Allah subhanahu wata'ala ya sabkar ma annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka yarda da abin da yazo da abin da annabi yazo da shi ba wata science da ta ita ta zo ta ce wannan abin ba daidai bane ba ba wani mai hangen nesa ba wani mai ilimi da ita yazo ce ai tunda annabi yake kaza wannan magana ba ta dace da wannan zamanin ba wannan ƙarya ce muna fahimta bari in ƙara ba ku misali a guruje ta mi wannan ɓangaren wannan araba kuma gani ko yayi a matsawayin nan ta zama can gaba a nan dai a sauya hasko eh misali a gunduje nami yadda a lokacin baya likitoci suka hito suna cewa ai mata su bar shayar da ɗiyansu nono saboda in suna ba ɗansu nono nonon su zai saki kuma za su tsuha da wuri kuma shi ma yaron a bashi madara ya sha a bashi biberon ya yi mai kaza ya yi mai kaza ya yi mai kaza a lokacin da suka yi wannan maganar malaman musulunci suka ce wannan ba daidai ba ne ba Allah ya ce mata su shayar da ɗiyansu su shayar da ɗiyansu ai lokacin nan yaro daga an haife shi zaka ga mamman shi ta nemo biberon ala jika mai madara ana ba shi ko malamai ba su yarda da wannan ba amma da tahiya ta yi tahiya da ilimin likitoci ya kai daman ilimin su kaɗan ne duk wani likita da kake kallo da ilimi ko ilimin shi kaɗan ne ilimin shi bai taka kara karya ba wace da cikakken ilimi shine Allah to shine yace mata su shayar yanzu da tahiya ta yi tahiya likitoci sai suka gano ashe nonon nan na uwa akwai alkhairai ciki duk abin da yaro yake bukata akwai shi cikin nonon uwa sai suka ce to ai haramun ma ne nan gaba ta ji sabuwar fatawa in mace ta aihe ɗa ta ba shi ruwa sai ya yi wata shidda kawai ta rinka ba shi nono zalla a'a ba ku bane kuka ce can baya ta bada muna fahimta to shi yasa da abin da za a ce ma kaka yarda musulunci wai addini ne wanda a'a addinin musulunci addini ne wanda ya dace da kowane zamani wanda shi ma a gurguje in kuna sanar da labarin baiwa Allah nan ko wanda aka ce yana ɗaya daga cikin abin da ya sa san musulunta mai sanda ta yi bincike kan kuda ko wanda annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idan kuda ya faɗa cikin abincin ɗayanku ko abin shan ɗayanku ya yi ya nutsa shi sai ya hiddo shi ya wurgi da shi annabi ya ce saboda kun huce shi guda akwai cuta huce shi guda akwai magani to ita ta ɗauki ƙudan tana bincike sai ta gano tabbas bayanin annabi muhammad sallam haka nan dai ne haka nan dai ne yaushe aka yi magana aka ce shekara dubu ɗaya da ɗaruruwa ita kuma sai yanzu ilimin ta ya kawo na wurin annabi ya ce saboda kudari mugu ne huce shi na hagu akwai cuta to in ya tashi shiga sai ya shiga da na hagu din dan ya sa maguba sai ya nemi ya tsere to sai in bai samu damar tsere ba annabi ya ce kana kamo shi ka nitsa shi cutar da ke da kwai cikin hucen kuda na hagu maganin ta shine ke da kwai cikin hucen kuda na dama kaga in kai bariki kace no no sai bon sai bon sai bala'i ya same ka wallahi wallahi sai bala'i ya same ka akwai bincike da yawa ku rinka bibiyar zamani ku ga yadda masu ilimi suke binciko abubuwa duk suna bincikowa za ka ga abun bai dai saba makaratun musulunci ba yaushe ne suka yi ta murna wai sun binciko tsakiyar duniya ai yawai to mu dan yaro karami ma ya san tsakiyar duniya ba kai su sai da suka yi ta tada jirage suka yi ta aune aune to annabi dai yayi wannan bayanin shi yasa babban malamin ibn al-qayyim yake cewa su a wurin su malaman musulunci wanda wa'ancan likitoci yan gargajiya wanda suke ba da magani san mezir da wa'an ga likitocin na zamani aka ce me yasa ya ce ai wa'an ga likitocin na zamani duk ƙarya su wani yan gargajiya suka samu ta ko ba haka nan ba za su ga yan gargajiya sun ɗauki bedi sun jika sun ce yana maganin kaza sai su ta bincike kan bedin nan sai su su samu nasu magani ta hanyar wa'ance yan gargajiya to kuma sai su zo su ce a'a ku bar aiki da wa'ance yan gargajiya saboda su ba su da ilimi saboda su kaza saboda su kaza saboda su kaza ko ba haka nan bane ba yace to mu kuma namu daga gaban saman bakwai yake mu na manzo Allah wahayi ake mishi annabi ne yace tumuwa tana maganin ciwon ciki ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ku sha habbatu sauda tana maganin kowane irin ciwo banda ni banda tsuha da mutuwa annabi yace ku sha nonon shanuwa nonon shanuwa yana maganin kowane irin ciwo annan Muhammad sallallahu alaihi yace banda mutuwa yace saboda shanuwa tana cin kowane irin icce ga hulba ga zaitun ga fitul hindi ga abubuwa da wanda manzo Allah ya karantar da su amma sai wani yazo yayi tama wani wani wasan kura na sha gani da yawa daga cikin likitoci akwai wani ƙwararren likita da na san yake mun shi ko fara bai sha ko fara bai sha na ce me yasa yake haba malam ka san illolin da ke da kwanciyar shi sai shi ko shi ta dirishin lahiyar shi kullum wannan maganin ka da gargajiya yake sha amma su da ke ma mutane allurorin ba yace shi kawai abin da yake likita zai je ne a gwada in cuta ka za ne ne mun mi gargajiya ta ce yayi ya ta wancan da hayaniya ne ba wai babu magani ba akwai magani kuma akwai cutarwa haka magani yake amma na manzon Allah fa babu cutarwa yau in aka yi yaro in ya sha zurwa litir guda ba ta mishi komi amma a likitance ba daga aihuwar yaro ba ake bashi magani sai yaron da ya zo da matsala ko kuma mi wasu irin maganika ban manta wani yaro lokacin da bai da lahiya likita sai ke ce min malam ka a saba ma yaro karami tun yanzu da maganin nukan nan sai su yi miki illa cikin jike shi tun yanzu yana karami Allahu akbar amma sha zumuwa shanye sha litar hamsin ba ta makoni sabida ni manza Allah ya bada maganin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun tuna wanda ya zo ce ya rasulullah cikin dan uwana na ciwo annabi ya ce ni ba shi zumuwa to shi annabi wahayi ne Allah yake ne ba ɗaya yake da naka bincike ba Allah shi ya halicci mutum ko kuma shi ya san da ni ya halicci mutum ko to da haka in mutum na da matsala kaza in Allah ya ce kaza ne maganin matsala to wannan shi ne maganin matsala kuma ka gwada sha habbata sauda in ka gwada shan nonon shanu ka gani za ku ga ba ɗaya da yake kai akwai wannan shanuwa da kuke kallo ko Allahu akbar da wannan zumuwa ka je kai karanta ka ga irin abubuwan da kai yanzu hatta su likitocin sun gano cikin wannan zumuwa akwai maganika za ka ga farmasi farmasi hatta kasashen turawa ana saida ta za ka ga wani yake muna a kasashen turawa fansama ma in za a mutum ana sa zumuwa sabida an gano tana ciko nama zumuwa tana kashe guba da ka ɗauko hoda wadda ake kashe tururuwa da ita ko ka ɗauko kwazon wannan na batin in ka zuba zumuwa ko zumuwa za ta kashe shi shi yasa ita zumuwa ba ma kowane magani ake haɗa da ita ba dan in ka ibo wani sakarar sakarar magani yanzu ta buge shi tana kashe cuta ne yadda yadda kake tsammani saboda ni kallon haida Allah ya bamu labarin zumuwa kashin wata dabba ne amma kuma Allah yake mana waraka ne to sai mu yarda ko da wancan ya dawo yace ya rasulullah cikin dan uwana na ciwo annabi yace ba shi zumuwa da ya dawo karo da uku sai annabi yace Allah yayi gaskiya cikin dan uwanka yayi ƙarya aka ce da aka koma aka tambaye wancan yace ai sun karin farko da ya sha zumuwai yaje cikin shi ya bar ciwo kawai dai saboda da'ida da take da ita cewa a ƙaro mishi a a akwai daɗi ko ba ka ga ko yaro ba daga ka ɗan lasa mai sai ka ga yana ta zuwa halishe ƙari yake bukata saboda ni manzan Allah ya yi magana kan zuwa Allahu akbar haka nonon shanuwa aka ce shanuwa akwai cikin ciyawuka wanda in wata dabba ta ci mutuwa za ta yi amma shanuwa za ta ci shi ta zamana lafiya aka ce ku je ku ƙara bincike za ku ga shanuwa ta bambanta da sauran dabbobi sannan ga abu na gaba raƙumi ko a farayin zuruna ilan ibli kai fa ku da ƙafko ta ga manzon Allah ya yi fatawa kan nuna raƙumi yana magani hitsarin raƙumi yana magani kazan raƙumi yana magani duka annabi ya yi wannan bayanin to amma saboda ni sakaci namu na musulmi yasa har wasu suka zo suka yi galaba kan mu wai muke jin akwai wasu maganika wanda suka yi na manzon Allah shi yasa zaka ga daga an je likita an kasa duk an hule wa mutum jiki sai a ce to a koma a na gargajiya sun ga su abin da ya yi ƙarfi amma ga ya mini wace cuta ce ta yi ƙarfin Allah babu ita ko akwai ta za ka ga shi da kanshi in ya gama huje ma jiki likita sai ce to Allah kawo sauƙi ha saboda ni ya san ba maganin bane Allah ne ke ba da lafiya muna fahimta yan uwa to sai Allah subhanahu wataala ce suka yi imani da abin da Allah ya saukar ma annabi na daga cikin imani ka yarda da duk abin da annabi ya yi bayani duk abin da aka ce ma manzo Allah ya karanta ka yarda ɗari bisa ɗari kaka ji kana ɗanɗanin karatun annabi kamar yanzu misalin kudan nan da muka bada ko ka ji kana anya kai kuda kuma subhanallahi inna lil kai ka kasa wallahi ka shiga wuta manzon Allah ya magana sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai an gama an gama kawai daga an ce annabi ya ce shi kenan an tashi kowa ya rike tashi sai Allah ya ce kuma suka yi imani da abinda aka sabkar kahin kai shi ne muka yi bayani da tattahon da Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar ma annabawan da suka gabaci annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne ibnu kasir sai kara yake cewa suka daidaito akan gaskiya suka yi ayyukan da'a suka bar ayyukan da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta musu sai Allah ya ce to kaga wa'annan ai ala hudan sai yace ai ala nurun ala nurin wa bayanin wa basiratin min Allah suna kan wani haske ne suna kan wani bayani ne suna kan wani ingantaccen tahiya ne daga wa daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda mi Allah shi kaɗai ke shiryar da mutum kan daidai man yahdillahu fala mudilla la duk wanda Allah ya shiryar da shi babu babu mai batar da shi wa man yudlil fala hadiya la haka wanda Allah ya batar da shi babu wanda ya isa ya shiryar da shi Allah ya ce ula'ika baki ɗayansu wa'annan humul muflihuna to su ne ake ce mu mutanen kirki su ne wanda suka rabauta su ne wanda suka tsira su ne wanda suke cikin aminci duniya da lahira wanda suka yi imani da wannan abubuwan da aka gana baya kuma suka yi aiki da wannan abubuwan da aka yi da aka gana baya kamar yadda an samu fassara na sahaba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar ibn abbas yace ulaika ala hudan min rabbihim yace ai ala nurin min rabbihim wa istiqama ala ma jaa ala ma jaa'ahum bihi suna kan ni suna kan wani haske ne daga ubangijinsu kuma suna kan istiqama shine tsayuwa akan addini kuma suna tsayuwa akan abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gode shi kun ga ba su ni ba su bid'a kenan ba su kago wani abu cikin addinin Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa ulaika humul muflihun ai allazina adraku ma talabu wa naju min sharri ma minhu yace minhu harabu wa qala ibnu jarir wa amma ma'ana qawluhu ta'ala ulaika ala hudan min rabbihim yace fa inna ma'ana zalika annahum shi kuma ibn jarir yace ma'ana wannan shine annahum maza annahum ala nurin min rabbihim ay suna kan haske daga wa daga ubangijin su wa burhan wa istiqama wa sanad bi tasdidihi iyyahum wa tawfiqihi lahum wa ta'wil qawlihi wa ulaika humul muflihuna dindai fassarar nasu kusan guda ne da abinda Allah subhanahu wataala yake su ne wanda suke bi suke kan abinda Allah ya yarda da shi lokaci yayi suke kan abinda Allah subhanahu wataala ya bukace shi to Allah subhanahu wataala ya samu daga cikin wannan bayin nashi rabautattu Allah ya samu daga cikin wanda za su yi imani da Allah hakikanin imani wanda za su ba da zakka wanda za su sallah wanda suka yi imani da abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi kuma suka yi imani da abin da annabawa suka zo da shi kuma suka yarda wannan annabawan lalle Allah subhanahu wa ta'ala shi ya aiko wannan annabawan so ina ji tun da an ce lokaci yayi insha Allah ta'ala za mu iya saurara wannan amma ku gane ita shari'a guda ce shari'a kawai abin da annabi ya zo da shi duk wani abu wanda ba annabi ya zo da shi ba to fata ne kamar yadda manzo Allah da kai shi Allah subhanahu wataala ya ce ni wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin annabi yace ko dai ni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ku ta Abu Jahal ɗayan mu na kan daidai ɗayan mu na kan bata ba zai yi wa a ce dukkan mu daidai muke ba a ce annabi ya ce kaza a ce ai wani ya ce kaza kuma a ce duka daidai ne wallahi ƙarya ce na manzan Allah ne kawai daidai duk wani wanda yake nashi to ya rike nashi mu wanda su ba mu bukata na manzon Allah ya ishe mu saboda shi Allah ya aiko mana shi Allah yake mu amma duk wanda ya wata magana sabanin ta manzon Allah a ce daidai ne ba daidai bane ba wannan aya za ta hawa kan shi wa inna au iyyakum sai dai kai ko manzon Allah dai na kan daidai dai na kan bata ko mu da muke cewa sai abin da manzon Allah ya ce ko kai da kake cewa sai abin da suwa da suke to ko mu ko kai akwai wanda ke kan bata to uwa uwa ne ne ke kan bata shine wanda suka sauka daga mi daga abin da annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani da gaskiya to abin da muka karanta ne dai Allah ya mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ke mana kenan inda kuma mai tambaya ko kuma wani wuri da aka gani kuskure za a iya tunatar da mu insha Allah kenan in babu tambaya kawai sai mu yi addu'a mu tashi وعليكم السلام ورحمة الله so mutumin da in ya yi arwalla sai ya ji kamar yana jin iska kuma iya yi arwalla haka to abu na harko dai shi ne sai in ya yi arwalla ne abin ke damun shi ko bai yi arwalla ba to in ta ya alwala wannan abu ne wanda yake da alaka da shedani kenan mutum zai yawaita addu'o'i kuma zai rabu da shi matakar da ji karin iskan ba ko ware shi mun gane sai mutum ya yawaita karatu alqur'ani da yawaita addu'o'i wanda Allah subhanahu wataala zai tsare shi daga wannan shedanin kamar yadda Allah wasu usani ya taba bada fatawa shi ga haka eh wa alaikum salam
yana maganin ciwon shahara.
Dabino, to dabino bin sai yana maganin ciwon ciki ba, amma dai zumuwa na san tana yi. Amma yana maganin nika shi ba kwarai, in ka je ka ɗauki ɗumbin labarai na Imamu Ibn Qayyim za ka gani insha Allah. shi ke nan ba wani tambaya alaikum salam Allah barkatu a babu abin lafiya a yi tsarki wannan ya ce assalamu alaikum malam idan idan mutum yama azumi yaji to wannan tambaye tambayar bai hito da kyau ba a yi baya a tambayoyi ne ne tambaye na'am shi yasa ko sallar kake zaka rabuwa ne da shi kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake idan ɗayan ku yana sallah shedan ne yake zawa ya ce ma kai kamar kai tuka ko da baka yi ba ha to annabi yace in dai ba ka ji karar ta ba kowa don ta ka rabu da shi ka ci gaba da sallar ka wai wanda ya azumi in ya ji ciwo jini ya hito mishi azumin shi na nan ko ya kare azumin shi yana nan ciwo ai bai ta azumi ya kare a gabaki bai komi shi ke nan ko to abinda muka karanta ne dai Allah ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana Allah ya biya muna bukatocin mu na alkhairi baki daya ya kashe mu muna musulmi ya sa magana mu na karshe cikin duniya shine la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم muna addu'a duk musulmin da ke da wani bukata na alkhairi Allah subhanahu ta'ala ya biya mishi duk musulmin da ke cikin wani kunci ko damuwa Allah ka yaye mishi ya Allah ka kashe mu muna musulmi ka sa magana mu na karshe cikin duniya shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah ka samu daga cikin bayan ka intasu a cikin wannan wata mai tara albarka ya Allah ibadar da muke kwatantawa da azumi ka karba daga gare mu da sauran ibadodi irin su sallar tarawih ko sarka da sauransu ya Allah ka karba daga gare mu laifukan mu kuma da kurakuran mu Allah ka yaje mana muna addu'a ga uwayen mu ga malumman mu wanda suka rasu Allah ya ji kansu da rahama wanda suke rayu kuma Allah ya sa su cika da imani Allah ya biya musu bukatocin su na alkhairi Allah ya raba su da kunya duniya da lahira Allah ya zanna da kasar mu Nijar lafiya da sauran kasashen al'ummar musulmi baki daya duk musulun da ke taimakon musulunci da musulmai ta kowace hanya Allah taimake shi duk musulun da ke kokarin kawo mu musulunci da musulmai shi ka sako ta hanya yana shiriwa Allah shiryar da shi in kuma bai shiriwa Allah ka yi mana maganin shi Allah ka sa albarka a cikin rayuwar mu Allah ka sa albarka a cikin ayyukan mu Allah ka sa albarka a cikin kasuwancin mu Allah ka sa albarka a cikin karatuttukan mu Allah ka sa albarka a cikin matayen mu da diyan mu Allah ka sa albarka a cikin rayuwar mu baki daya Allah ka sa lokacin da za mu barin duniya muna cike da farin ciki Allah ka aiko mala'iku lokacin da za mu barin duniya wanda za su yi mana bishara da gida aljanna ya Allah lokacin da ka zo karɓar mu ka nesantar da mu daga mala'iku wanda suke mala'iku ne na azaba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته